الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kome shi hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikanul qur'an da yake nan kwanan jaba a cikin garin kano a kuma wannan rana ta litinin wanda yau 28 ko da tara ga watan juma'a ula hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1440 daidai wanda ya dace da hudu ga watan biyu dubu biyu da goma sha tara darasin da za mu yi a yau shine darasi na biyar a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhin manzuma ta imam abubakar ibn abi dawud rahimahullahu ta'ala wani al'imam salihu da fautan hafizahullahu ta'ala yi mata sharhi idan dai ba a manta ba muna cikin gabar baiti na farko inda yake cewa wala taku bid'iyyan kada ka kuskura ka zama dan bid'a to muna shafi na biyar ta inda yace falhasil yace tabbataccen abu dai annal bid'ata sharrun yace ita bid'a sharri ce wa in za'ama ashabuha annaha khair ko da masu ita sun riya cewa wai ita alkhairi ce sai ce wa in kalu to idan suka ce innal bid'ata tanqasim ila aqsam yu'ai bid'a ta kasu ya zuwa kashe-kashe bid'atin hasanatin akwai bid'a kyakkyawa wa bid'atin sayyi'atin akwai kuma bid'a wacce take mummuna kafin mu ci gaba za ka ga akwai takasimi na malamai wanda za ka ga wasu sun kai bid'a wajen gida biyar ma ma'ana yanda hakamun shari'a suke kaga hakamun shari'a akwai wajibi akwai haramun akwai mustahabbi akwai makaruhi akwai ja'izi wannan sune hakamun shari'a turakun da duk abin da zaka yi ba zaka fita daga wannan biyar din ba to wasu sai suka ce to ai ita ma bid'a dole a kasa ta daga cikin waɗannan akamun shari'a turaku guda biyar ko ta zamo can ko ta zamo can to amma idan mutum ya bibiyi wannan kashe-kashe zai ga cewa gaskiya ba karɓar abu ne ba ta fuskan nassin ƙur'ani da hadithi kamar yadda za mu gani sai ce to idan suka ce haka fana ƙulu sai mu ce albida'u fi dini laysa minha shay'un hasanun bidiyoyi a cikin addini a cikinsu babu wani abu kyakkyawa me yasa li'annan nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala domin manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a ga baki daya bata ce sai ce faman qala to duk wanda yace inna minal bid'i bid'atan hasanatan to kaga duk wanda yace daga cikin bid'o'i akwai bid'a kyakkyawa fa innahu yakunu mukaththiban liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam kaga ya zamo mai karetawa ga fadar manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da yace kullu bid'atin dalala yace dukkan bid'a bata ce wa qawlihi da fadin sa inda yace man amila amalan wanda duk yi aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda babu umarninmu akan wannan fahuwa raddun ta wannan abun mayarwa ne sai ce fala tujadu bid'atun hasanatun ba za a taba samun wata bid'a kyakkyawa fi dini a cikin addinin musulunci abadan har abada domin su wayancan kashe-kashen nasu da suke cewa kaza bid'a ce hasana kaza bid'a makaruha in ka duba sai ga ma kwata-kwata ba a cikin addinin musulunci suke ba kamar yadda zamu karin bayani yace amma ma sammahu min al-bid'il hisan to amma abinda suka ambata daga cikin bidiyoyi kyawawa yace ka bina il madaris kaman gina makarantu war robot da kuma gidajen kwanan dalibai wa ta'alifil kutub da wallafa littattafai fa naqulu to zamu abinda zamu ce shine hadhihi laysat bid'an wannan kuta kuta ba bid'o'i bane ba bal hiya mimma haffa ad-din alayhi wannan yana daga cikin abinda addinin musulunci ya kwadaitar a kansa wa hiya wasailu ila umurin mashru'a domin duk wayannan tsanunnuka ne zuwa ga wayansu al'amurra wanda aka shar'anta yace faqad haffa alal ihsan domin addinin musulunci ya kwadaitar akan kyautatawa wal amali salih da kuma aiki nagari wa fi'il khairi da aikata alkhairi sai ce wa bihi kulluha to duk wannan abin da muka ambata kashi uku nan min wasa'il alkhairi suna daga cikin tsanunnuka da za su kai mutum zuwa ga alkhairi wa hiya mu'inatun ala fi'il khairin ala fi'il khair su masu taimakawa ne akan aikata alkhairi فهي ليست بدعا سو با بدعوي بني با وقد جاء بها الدين كما الدين المسلمتي يازو دا وئنن وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كما منزو عليه الصلاه والسلام يا كديتر akan wannan قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يتي وتعاونوا على البر والتقوى ku taimaki juna akan da'a da kuma jin tsoron Allah wala ta'awanu al-ithm wal-udwan kada ku taimaki juna akan tsallake iyakokin Allah da kuma abin da ya shafi zalunci wa amma qawluhu alayhi salatu wassalam amma fadar manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi inda yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan wanda duk ya sunnanta a cikin addinin musulunci ya sunnanta kyakkyawar sunna falahu ajruha wa ajru man amila biha to yana da ladanta da kuma ladan wanda ya aiki da ita sai mala ce fal maqsudu bihi to abinda ake nufi da wannan annahu shi wanda yayi wannan ahya sunnatan ya raya wata sunna ne kada umitat wanda da an kashe ta fatabi'ahu an-nasu sai mutane suka bi shi fi dalika a cikin wancananka falahu ajruha to shi yana da ladan wannan wa ajru man iktada bihi da kuma ladan wanda ya koyi da shi fa amila biha sai ya aiki da ita fa hadhihi laysat bid'atan hasanatan wannan ba wai wata bid'a bace kyakkyawa wa inna ma hiya sunnatun hasana wannan sunna ce kyakkyawa ma'ana abinda ma da yake so ya nuna mana wancan hadisi ba wai yana nuna cewa mutum ya zo ya kirkiro wani abin da babu shi a musulunci ya yi ba shi ya hango kyawansa da maulanka domin yanzu shi wannan hadisi idan ma koma asalin hadisi mai ya faru akwai lokacin da mutane suka taho talakawa a cikin tsumma a cikin yunwa a cikin talauci suka zo gaba ga manzo alaihi salatu wassalam suka faɗi halinsu da halin mutanensu manzo alaihi salatu wassalam da ya kalle su aka fuskarsa ta canza yana cikin damuwa saboda yadda suke to shikenan sai ya kwadaitar akan taimako sai ya zauna sai wani bawan Allah ya tashi sai ya kawo wani abu ya bayar abin ma kankane ne yana bayarwa sai wannan ya tashi ya dauko ya kawo wani ya kawo abin nan riga wani ya kawo abin nan gyamto wani ya kawo mayafi wani ya kawo abinci kafin ka ce menene an samu katuwar baga ta kaya to a nan sai manzo alisalam ya faɗi wannan to shin yanzu addinin musulunci bai zo da gudunmuwa ba ne ba bai zo da taimako ba ne sai a lokacin aka fara kaga wannan ba haka ba ne ba yanzu kamar in ka duba rayuwarmu akwai wayansu abubuwa da addinin musulunci ya tanade su amma da yawa mun yi sakaci a kai ɗauki misalin matsalar hubusi hubusi za ka samu magabata zai yi wahala a ce mutum na da abin hannunsa bai yi hubusi ba hubusi ko dai wanda yake mutlak ko kuma muqayyad akwai wanda zai mutlakin hubusi yayi gida ɗaya biyu uku yace to wannan gidajen ya wakaftar da su akan talaka wanda ba su da ikon biyan kuɗin haya kuma sai ya samar da wani wuri da zai dunga samar da waɗansu kuɗi da za a dunga wato abin nan kula da gidajen ana gyara su shi wanda zai zauna ba kallafa masa komai na gyara ba inda ya ga wata matsala kawai zai faɗa to ta hanyar wa'ancan hanyoyi da ake samun kuɗin ta nan za a zo ainihin ai wannan gyare-gyare to wannan gidaje ba sa cikin gado idan mai gidan ya mutu ila yawmil qiyama kaga wannan sunan su waqafi da hubusi abin sha'awa yanzu idan ka tafi kasashen da musulunci ya zama ya kankama zai yi wahala ka bi layi ɗaya biyu uku baka samu gidaje da hubusi ba sai ka samu talakawa suna zama a ciki wani kuma sai ya wakaftar da hubusi akan waɗansu mu'ayyanan mutane wani zai iya ba da gidaje ce ta waɗannan gidajen ɗaliban neman ilimin ƙur'ani ne wani ya ce ɗaliban neman ilimin hadisi wani kuma ce kawai ɗalibai inda ɗalibi ne mai neman ko karatun sana'a ne to zai iya shigowa to kaga yanzu sai ya zama duk a cikin society nan babu wannan ni dai a yankin nan ban san gidan hukufi ba gaskiya wanda zan ce gashi an mukabtar da shi na a sa bayan Allah marasa shi to sai wani ya zo ya samu kuɗi kawai sai sai gidaje ya ce to yanzu ga gidajen hubusi ya riga ya wakabtar yanzu wannan zamu ce yayi bid'a kaga sannafil islami sunnatan hasana dama addinin musulunci ya riga ya zo da wannan din to saboda haka ashe kenan wannan hadisi bai zama hujja ga masu kirkiro bid'o'i ba domin da yawa zaka ji suna fada sai maka sun ce man sanna sunnatan sai a goge fil islami kaga asalin hadisin man sanna fil islami kenan dama abin yana cikin addinin musulunci ba yanzu bane aka yi masa kwaskwari ma ainihin aka shigo da shi cikin addinin musulunci amin to sai mana ce fata alimul ilmin nafi' to saboda haka koyar da ilimi mai amfani wa amalu ma yu'inu ala talabil ilm da aikata abin da zai taimaka a wajen neman ilimi min fathil madaris na daga bude makarantu wa insha'il ma'ahid wal kulliyat da kuma kirkiro kananan makarantu da manyan makarantu wa fathir rubut da kuma bude gidaje li talabatil ilmi na ɗaliban ilimi yace haza kulluhu wannan gabaki dayan sa mimma yu'inu ala talab al-ilm ya daga abin da zai taimaka a bisa neman ilimi wa huwa ma'murun bihi shar'an kuma wannan abin yin umarni da shi ne a shari'ance wa laysa min al-bid'i wannan bai daga cikin bid'o'i wa amma al-umur al-mubtada'atu fi ghairi ad-din yace to amma wa'ansu abubuwa kirkirarru a cikin abin da ba addini ba ka sina'ati at-ta'irat kaman wato aiwatar da ko kuma kera jiragen sama wasayyarat da kuma motoci wal marakibil bahariya da kuma abubuwan hawa wanda suke tafiya akan ruwa fa hadhihi umurun mubahatun to wannan al'amura ne wanda suke na halak wa laysat min al-ibtida'i fi din ba sa daga cikin bidiyoyi a cikin addini to wannan gabar ma ya kamata a ce mun fahimce ta domin da yawa shi wanda yake so ya kare bid'a to za ka ga ya rakito can ya yi mocin ya jawo can sai ya hada sai a ce to zai sa kake sa babbar riga lokacin mazala akwai babbar riga mai yasa kuke hawan motoci ko lokacin mazala akwai mota mai yasa ake amfani da nasu fika to akwai wata ka'ida da in ka fahimce ta duk an hutar da kai wannan rudanin duk abinda ya zamo da musulmi da ba musulmi ba sun haɗu akan wannan to ka ai maka burga a ce maka bid'a ne kawo wannan sunansa abuwa ne da kullum yanzu yadda za a zo a ranga da kiran sallah a cikin loudspeaker to an jima za ka ji mai talla zaki da maiko shi ma a tasa mota da loudspeaker ma ta fita wani masallacin in ka zagaya wani cocin can kuma za ka samu su ma tasu tana tashi to sannan ka je ka samu wani mai cigiya wani mai kaza duk loudspeaker sannan idan ka zo ka ga limami ko alaramma mai darasu da malum-malum aska tara da zannabukar to can ma za ka iya ganin wani jacob ko wani gen ko ni kaza shi ma ya sako ana yi ko ba a yi ka samu daga cikin jahiliyyarmu wato muka ɗauka wai babbar riga kawai ce musulunci ina tare daga cikin arnan da suka shugabanci ƙasar nan lokacin da ɗayansu yake so ya zamo ya sabe bai samu dama ba to sai aka zo aka yi shi da manyan riguna babbar riga askatar da zannabukar aka dinga fita ƙauyuka ana mannawa jikin bishiyoyi akwai wanda yake gaya min ya ce wallahi a gaban sa wasu mata suka suka ce la kin gani ashe ba musulmi ne ma'ana tun da sun gashi da malum malin askatar da zannabukar shi gidan musulmi ne to saboda ka babbar rigar nan kowa zai iya saka ta da musulmi da ba musulmi ba sannan motar nan jirgin saman nan rediyon nan agogon nan da musulmi da arne kowa zai iya mallaka kuma ba na jin akwai wanda zai ji cewa wanda ya hau hayis ya dan sha wahala ya zauna maleji to ya fi samun lada sama da wanda ya zauna lunkum a cikin mota mai ac ba na ji akwai wanda ke wani tunanin kowa dai ta kai shi wajen bukatarsa kawai shi kenan saboda haka kenan da hawan mota da hawan babur da hawan keke ba wanda ake dangantawa da lada ko addini Allah subhanahu wataala ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun ku sahabbai da ake magana a lokacin ku to Allah ya halitta abinda ma ku ba ku san shi ba yanzu lokacin sahabbai kakaf ko da irin amalanke mai taya babu to wai ga wata taya ba babu ballanta na ainihin a zo maganar mota keke jirgin sama da sauransu to kaga ba za a zo a ce to shikenan jirgin sama bid'a ba sai mu ce to menene ladan hawan jirgin sama da zanubin wanda bai hawa jirgin sama ba kaga ba wani wanda zai ce haka saboda ka duk abin da ake dangantawa da ibada to wannan shine ake maganar bid'a ko ainihin abin da ba bid'a ba amin to sai yake cewa wallahu jalla wa ala yaqul Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai gabaki ɗaya daga gare shi suke sai ce li ajali manafi'ikum wa masalihikum Allah yayi wannan saboda amfaninku da maslahohinku fa hadhihi la tadkhulu fil ibadat wannan ba sa shiga a cikin ibadodi lakin sai dai yusta'anu biha ana amfani da ita ana neman agaji da taimako da ita li ada'il ibada domin ainihin a aiwatar da ibada sai ce fanarkabu sayyara akwai nunun anan ku gyara yace fanarkabu sayyaratal hajj muna hawan mota domin zuwa aikin haji aw lisilat aw lisilatir rahim ko kuma domin sada zumunci aw tasiri mubahat ko kuma domin tabbatar da waɗansu abubuwa da aka halatta mana ma'ana mutum ya hau mota ya tafi kasuwanci ya tafi ɗauko kayan amfani wanar kabu sannan kuma muna hawan mota da tijara domin kasuwanci walin nuzha sannan domin yawon shakatawa sai ce wa hadhihi kulluha to duk wannan gabaki daya min manafi'is samawati wal ard ya daga cikin abubuwan amfani na cikin sammai da kasai allati abaha Allahu lana wacce Allah ya halatta ta gare mu falaysat bid'atan wannan ba bid'a bace li'annaha laysat min ad-din domin ita wannan ba ta daga cikin addini bal hiya min al'adati wal mubahat ta daga cikin al'adu da kuma abubuwa da ya zama an halatta fala nusammiha bid'atan ba za mu ambace ta da suna bid'a ba illa in kan min nahiyatin lugha sai dai idan muna magana akan bid'a lugawiyya wanda mun yi magana rana ita yau dangane da ita li'annaha shay'un jadidun ma'ana domin wannan abun wani abu ne wanda yake sabo wani kauniha zaharat fi waqatin kuma domin su wannan abubuwa na motoci da babura da sauran yadudduka sun faru ne a wani lokaci walam tazhar fi ma qablahu basu bayyana a lokacin da ke kafin wannan ba haythu qadiran nasu alaiha yayin da mutane suka samu iko akan wannan a halin yanzu wa kanu min qablu sun kuma kasance a da can la yaqdiruna alaiha ba sa da iko ainihin akan wannan sai ce fayan bagi to ya kamata ma'arifatu hadhihi al-umur sanin wa'annan al'amurra li'anna ahli ad-dalal domin ma'abuta bata yulabbisuna 'ala an-nas suna cakuda wa mutane al'amurra wa yaquluna su dinga cewa hal kullu shay'in bid'a yanzu kenan kuna nufin komai bid'a ne fa naqulu la sai mu ce a'a laysa kullu shay'in bid'a ba komai yake kasancewa bid'a ba bal bid'u kawai abinda ake kira bid'a hiya ma uhditha fi din shine abinda aka kirkira a cikin addini mimma laysa minhu abinda baya daga cikin sa wa laysa lahu dalilun min alkitabi a min kitabillah sannan bai da wani hujja da dalili a cikin littafin Allah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko sunnan manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi amma ma adaha to amma duk abinda ba wannan ba fa laysa bi bid'atin wannan ba bid'a bace ba wa inna ma huwa mimma abaha Allah yana daga cikin abinda Allah ya halatta shi da ibadihi ga bayinsa fa farqun baina hadha wa hadha kenan akwai bambanci tsakanin wancan da kuma wancan kun ga shi yasa manzo Allah sallallahu wasallam lokacin da yaga ana kirbin dabino ya tambayi sahabbai meye wannan kun san kirdi shi ne dama a samu dabino na namijin dabino farin abin nan farin namijin dabino a kakkaba akan macen dabino to sai ga cewa ta yi fure ta huda an sami yaya sahabbai suka ga manzo alaihi salam ga sahabbai suna wannan yace me wannan suka ce ai kaji kaji mai aikin Allah sai ce ina ganin ba sai kun yi wannan dabino zai yaya ba sabai sai suka ɗauka umarni ne daga manzo alaihi salam sai ya zamo kowa bai yi ba a wannan shekara lokacin kakar dabino ta yi manzo alaihi salam bai ga ko ɗan dabino ɗaya ba ya ce bana lafiya aka sai ma'aikin allah ai kai ne kaga suna kilili kace ba sai sun yi ba sai ya ce an tum'alam bi umuri duniya ku ko ka san al'amuran duniya ku je ku kayan ku kaga kenan ashe kayan da suka shafi abubuwa ne da kullum musulunci ba zai ce ai kaza da kaza wato kaza bai dace ba shi yasa mun sha faɗa ku fahimci wannan ka'idar da kyau harkar mu'amala abinci abun hawa tufafi duk wani abu da ya shafi rayuwa to kawai sunan sa halak sai abinda musulunci ya zo ce banda kaza banda kaza banda kaza ƙur'ani ya ba mu wannan ƙa'idodin kun ga allah subhanahu wata'ala da ya tashi a wajen abubuwa na abinci ya ce hurrimat alaikum albaitatu waddamu walamul khinzir zuwa ƙarshe to a wata ayar allah sai ya ce wa qad fassalna kuma harrama alaikum allah ya muku filla filla a cikin abin da ya haramta muku illa maqturirtum ilai sai dai abin da kuka tilastu kuka matsu zuwa a wajen amfani da shi kenan ƙa'idar ɗalibin ilimi ya kamata ya waye da ita duk abin da yake mu'amala ne to da mai cewa a yi da mai cewa kada a yi wa ake nema da hujja mai cewa kada a yi ka ɗauki wannan ƙa'idar kamfutar za ta yi maka amfani mai cewa kada a sa tufafi iri kaza shi za a ce to wani aya wata aya ta hana ko wani hadisi mai cewa kada a hau abun hawa iri kaza shi za a ce wani dalili ya hana wanda bai ce kada abin kada a ci abinci iri kaza shi za a ce wata aya ta hana ko wani hadisi to kaga akasin ibada ita kuma ibada sunanta karkai komai sai an baka dama da mun ga ka zo kana waɗansu zikirori ko wasu saloli ko wani abu in muka ce a wannan bid'a ce to kada yi maka barga ce to wata aya ce ta ce bid'a ce ko hadisi sai mu ce a'a wata aya ta baka lasisi ka aikata wane ne limamin ka shugaban ka a wajen wani ibada wa kake koyi in babu to da shedan yake koyi wannan ka'ida tana da muhimmanci idan ka bayyana ta an daina maka burga akan irin wannan abubuwa saura da me akwai abubuwa wanda zaka ga mubtadi'a suna hujja da su na kawai ka je kai abin da ga dama in dai kana ganin shi mai kyau ya kamata mu fahimci wannan misali na farko kun sa akwai hadisin bila lokacin da manzo alaihi salam ya yi mi'raji to kusan duk inda zai shiga a cikin aljannatai zai ji kaman motsin bila to bayan ya dawo alaihi salam sai ke tambaye bilal ya ce wai bilal wace irin ibada kake Allah kake wannan matsayin duk inda za a zanje cikin aljannatai na ji motsinka sai ce ya ma'aikin Allah ni dai daga cikin abin da nake yi duk lokacin da kari ya same ni zan yi alwala idan kuma ne alwala zan ji cewa ko wani haƙƙin Allah na nafila ko da raka'a biyu ne sai in yi to duk lokacin da ne alwala zan yi nafila raka'a biyu sai manzo alaihi salam ya ce to wannan shine kai ka wannan matsayin ɗaya kenan hadisi na biyu akwai lokacin da manzo alaihi salam ya ce sami Allahu liman hamida sai wani sahabi ya ce da ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd sai wancan ya ce hamdan kafiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to bayan an gama sallah sai manzo alaihi salam ya ce wa ya faɗi wannan a cikin ku sai wani ya ce ni ne ya ma'aikin Allah amma ban yi nufin komai sai alkhairi sai ya ce na ga mala'iku kaza suna gaggawa su rubuta wannan nadar ta ce to ka gani yanzu shi wannan sahabin wa koya masa wannan zikirin yayi sannan shi bilal wa ya faɗa masa wannan yake yi ko ku za ku yi amsa ba za ku yi amsa wannan za mu ce ai certificate ɗin ko in ce stampin da manzon Allah ya buga shi ya tabbatar kai in kai wa zai buga stampin mun sha faɗa su lokacin sahabbai saboda matsayin da Allah ya musu hari ba zai wani abu a yau gobe jibi a gida in ba shi da kyau Allah bai sauke wahayi ba matsayin sahabbai ya wuce wannan duk abin da za su yi wane yayi wane to in dai abin nan ba shi da kyau Allah sai ya san da manzon Allah suna kaza suna kaza manzon Allah sai ya tsawatar to kaga anan shi manzo alaihi salam shi ya tabbatar da wa- bilal akan wannan shi ma wancan sahabi shi manzo Allah ya tabbatar da shi akan wannan kai yanzu idan ka kirkiro ko na kirkiro ko muka kirkiro wa zai nuna mana Allah ya karbi wannan babu saboda haka lokacin saukar wahayi sahabbai suna yin abubuwa Allah ya tabbatar da wani wani kuma Allah subhanahu wataala ya hana to amma daga lokacin da manzo alaihi salam ya bar duniya shikenan an riga an rufe kofa Allahumma sai dai abinda zaka samu sahabbai guda hudu da aka yi mana nassi akan su su ga kaza ya dace su aikata kuma dama wannan bin su bin manzon Allah ne dan yace alaikum bi sunnati kaga magana ta riga ta kare ina fatan fahimci wannan to sannan akwai wata gaba ita muhimmiya kamata mu gane ta akwai waɗansu abubuwa da ƙila illa mutum zai yi su karo ɗaya ba za ka zo ka ce wani ɗan bili'a ba ne ba akwai buƙatar da za ta iya tasowa ƙila a yi kaza falan ɗaya ko karo ɗaya yanzu misali sallolin na filfilo a cikin watan azumi ne kawai aka shar'anta a yi jam'insu a cikin watan ramadan to amma yanzu kawai a ce mu zo mu kirkiro cewa to tun da dai a cikin watan ramadan ana jam'in sallolin na filfilo to mu ma yanzu annan masallacin itikanu za mu tsara duk sati za mu zo mai nafila raka a goma a jam'i ko mu ce a'a duk ƙarshen wata to mun zamo yan bid'a don babu ƙur'ani ko hadisin da ya tsara mana mai wannan to amma da wani abu zai iya tasowa wata musiba ko wata bukata sai mutane suka ce ku zo mu yi sallar nafila mu roƙi Allah aka yi wannan karo ɗaya to ba wanda ya ce mutane yan bid'a bukata ce ta taso a yi wannan manzo alaihi salatu wasalam ya je gidan wayansu daga cikin sahabbai ya jagorance su sallar nafila ba a watan ramadana ba amma wannan sau ɗaya kawai aka yi misali sayyidina Anas dan Malik yake cewa kakarsa Mulaika ta gayyaci manzo alaihi salatu wassalam take ta tana buƙatar manzo Allah kawo mata ziyara ku duba gyatuma to amma saboda saukin kan manzo alaihi salam sai ya ce ta sa rana da take so manzo Allah ya ta sa rana manzo alaihi salam ya tashi ya je gidan aka zo ainihin aka kawo abinci aka ci hata tabarma shin faɗa mu ba wata mai kyau sai tsohuwar tabarma aka ɗan yi fa mata ruwa ta ɗan mimmige sannan mazu alaihissalam ya zauna a kai to bayan an ci abincin an gama sai ya ce ƙumu fala usalliyan na bikum au fala usalli bikum sai ce to ku tashi na jagorance ku sallah a nan mazu alaihissalam ya yi jagoranci wannan sallah ya tafi malamai suka ce na farko a nan domin ya zamo sun samu albarkar wuri da manzo alaihissalam ya yi sallah a wannan wurin su ci gaba da yin sallah a wannan wurin sannan abu na biyu domin ya ƙara faranta musu akan wannan gayyata da suka yi masa kuma daga wannan rana bai taɓa zuwa gidan ya sake wata sallar ba sannan akwai itibar ibn malik shi ma sahabi ne mutum ne wanda ke irin masu jiki sosai kuma ga manyanta ta kama shi ya zo ce ya ma'aikin allah ka san ina da lura girman jiki da yawa kuma ina da lura ta kwana biyu zuwa masallaci na mun wahala ya ma'aikin Allah ina roƙonka zo gidana mu yi sallah don wajen ya zama ina yin sallah a wajen manzo alaihi salam ce sa rana ya sa rana manzo alaihi salam ya zo itibani ya dan yi kokarin dan hadarin abincin sa to da ya zo sai da manzo Allah ya soma yin sallah kun ga akasin zuwa gidan su Anas can ziyara ta kai shi shi yasa bai fara yin sallah ba sai da aka ci abinci sannan sai sallar nafila nan kuma gidan itibar da yake sallah ce ta kawo shi da aka so mai sallah sannan dan abin da aka samu aka ci sannan aka tafi to kaga wannan ya gayyaci manzon Allah ne kaman a fakaice ya bude masa masallaci a gidansa aka yi masa izini ci gaba da yin sallah a gidansa to akan wannan malamai suka ce da mutane yanzu kaman dalibai a ce an zo za a yi jarabawa ce to gaskiya mu sa wata rana mu zo mu haɗu mai nafila raka'a hudu ko raka'a biyu mu yi addu'an Allah ya ba mu sa'a nasara a jarabawa mu to wannan ba za ka ce sun yi bid'a ba amma idan suka ɗauki wannan kuma duk jarabawa sai sai to zama yan bid'a ku ɗauki wannan shine ka'ida ka ɗauki duk lokacin da zaka ayyana ma wani abu rana da lokaci da yanayi ka ce kuma duk lokacin in yazo sai ka yi to wannan abu kuma shine bid'a mun ambata a rana ita yau cewa a addinin musulunci babu inda aka yi dalimami bayan ya gama sallah ya jagoranci mutane addu'a babu wannan a musulunci la aikin manzo alaihi salam wala aikin sahabbai wala aikin tabi'ai amma yanzu misali da za a ce wani abu ya taso ana ga masalla ka ce kai lalle fa ana cikin matsala kaza kawai shikenan sai limami ko ne daga hannu aka yi addu'a aka tafi ba wanda zai ce an yi bid'a domin wannan addu'ar ta waccan musibar ce ba ta wai munasaban dan mun gama sallah ba a iya wannan addu'ar ma ba sai bayan wata sallah ba a iya haduwa a yi wannan addu'a Allah shi yayi kaza ina fata mun gane to fahimta wannan zai taimaka maka kware kware da gaske dan ka zo a zo a yi ta hausawa ainihin a rufe ka da bargo a ce to kaza da aka yi kaza da aka yi ai shi ma manzon Allah bai to me zaka ce akan wannan to saboda haka daga wannan ya ishe ka kai abin nan da shi Allah ya saba dace amin sai ce wa amma qaulun nabi amma fadan shi mawallafin wannan waƙe rahimahullahu ta'ala da yace la'allaka tuflihu domin sa ranka samu babban rabo sai ya ce ya'ani yana nufin idza aratta falaha inda kana nufin cin nasara wa huwa as-sa'alatu fi dunya wal akhirah shine azurta da cin nasara a duniya da lahira fatamassak bihablillahi to ka rike igiyar Allah kun ga annabi yace la'allaka tuflihu sai suka ce yayi amfani da kalma wadda ita ce ashmal a duk kalmomin larabci babu wacce ta fi haɗa cin nasara ga baki ɗaya na duniyar lahira kamar alfalah shi yasa hatta a wajen sallah za a ce hayya alfalah ku yi gaggawa zuwa ga babban rabo ma'ana rabon da Allah kawai san iyakarsa shi yasa Allah da ya ambaci masu imani sai ko in yace ayi kaza sai la'allakum tuflihun domin alfala shine annajatu min almakruh wa dhafaru bil marghub ka tsira da dukkan abin da baka so kuma ka samu dukkan abin da kake fata to shi yasa yace la'allaka tuflihu in kai wannan ana sa ran zaka rabauta sai yace wattabi'il huda kabi haka ne ko yace wattabi'il huda wato kabi shari'a yace hadha huwa sabilul fala to wannan bin shari'a shine tafarki na cin nasara sai ce wal falahu idan muka ce al fala huwa kasratul khair shine yawaita alkhairi ko kuma yawan alkhairi wa nailus sa'ada da kuma samun cin nasara qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce qad aflaha al mu'minun kun ga malaman tafsiri suka ce Allah da yayi aljanna ya tarkwade ta yi mata kwalliya ya kawata ta Allah ya kalli a bassa shi da kasa sai ce kad aflaha almu'min ce kai lalle mu'minai sun taba ma'ana wanda za su shiga cikin wannan to wannan sun riga sun rabauta kaga wanta nuna maka alfala shine mafi fadin kalma bai ce faza ba sai ce aflaha almu'minun ma'ana sun dace da abin da suke so sun tsira daga abin da ba sa so to shine ke cewa qad aflaha almu'minun lalle mu'minai sun dace sun san babban rabo kamar mai tambaya ya tambaya su wane ne sai aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne wanda suke kushu'i a cikin sallar sa a cikin sallar su ila qaulihi ta'ala yazo fadin Allah subhanahu wata'ala wallazina hum ala salawati muhafizun da kuma wanda suke kiyayewa akan sallolinsu sai ce ulaika humul warithun wannan su ne wanda suke cin gado allazina yarithuna firdausa su ne wanda suke gaje aljanna ta kololuwa hum fiha khalidun kuma su a cikin ta madawwama ne sai ce fa hadhihi hiya asbabul falah to waɗannan abubuwa da aka ambata a baitin farko su ne sabubba na cin nasara wato abinda zai nuna maku kwarewar magabata da yadda ya zamo sun yi nutso a cikin kogin ilimi kaga da ya ce ta masak bi hablillahi ɗaya kenan wata bi'il huda sai ce wala ta ku bidiyar abuwa guda uku in kai su la'allaka tuflihu to shi ne kuma a nan malam sai zano su sai ce fa in kunta turidul falaha in dai babban rabo kake so ka samu fa'alaika bi hadhihi al-umuri thalatha to na rikashe ka waɗannan al'amurra guda uku na farko ta masak bi kitabillah kai riko da littafin Allah shine alqur'ani sai yace wattabi'il huda ku duba inda kawai ce ta masak bi kitabillah shi mai littafin kawai sai yake cewa wala takubi da iyan bai ce wattabi'il huda ba to kaga dan qur'ani sai ce to kaga shikenan an nuna cewa ƙur'ani shi kada ake nufi to cewa wata bi huda duk abin da inganta daga manzon Allah sunansa shari'a kenan dole shi ma sai ka bi shi to shi ne ke cewa wata bi huda kuma ka bi shari'a sannan wata jannabil wata jannabil bida kuma ka nisanci bid'o'i wato wallahi ina gaya mana wannan lokaci da muke ilimi ne an yi jana'izarsa shi ya sanya duk wasu abubuwan ba maganin munin su amma wallahi za ga yadda magabata suke kyamar bid'a abin ya wuce da kake zato na taɓa faɗa muka imam malik mutum ne fa ya gani ya zo ana za a yi sallah ko dai ka ce yana ɗaure da abin nan mayafi da kuma da gyafto da mayafi ko kuma a'a da rigarsa da mayafi to ana zufa malik sai ga ya ɗaife mayafin ya ɗan jefa a gabansa sai sai a shaƙo mashi wancan mutum aka shaƙo shi ce wannan wata bid'a ce za ka yi mana a masallaci kwabe mayafi a jefa haka ya ce wallahi aka ramaka allahu ba na nufin komai zufa ce ta min yawa na kwabe don allah yanzu abubuwa da ake da sunan addini maliku ya zo ya ga mutane suna wannan ai wato sai kurkuku maliku ne fa aka kawo mutum ya sa reza ya aske gashin baki ce aje a bula da shi ya ce manzan Allah cewa a daddatse ba a sa reza aske ba kaga a kawo maliku kai ka aske gemu wannan ba zai na faɗa ba ba ai sai ba ɗaure reza rai ƙarshe gashin baki kawai an sa reza an aske maliku ya ce bid'a ce manzan Allah cewa ya kassu shaware a daddatse ce ba cewa ya a hatsa aski ba don Allah ya zo wannan ka je kana masa bidiyo yi irin wannan a cewa addini ake ai karshe dai sai dai wato ko dai bar garin ga baki dai in ba zai iya halawa ba ko kuma kawai kulle kansa gida hata ya ce Allah bi amri Allah ji kamalin Jabir ya ce wallahi in dai kana rayuwa kulli in ka mutu sai sai ka je kaman ka mutu saboda bakin ciki ka ga bid'a can ka ga shirka can ka abubuwa ka zaka ta gani to amma ya zaka yi ilimi ya riga an yi jana'izarsa Allah ya sa mu dace. Amin amin. Mala yace fa in akhlalta bi hadhi bi wahidatin min hadhihi thalatha yace idan ka bata ɗaya daga cikin ukun nan baka yi su ba fa innaka tafsaru to kai fa zaka yi asara wala tuflihu abadan ba za ka san babbar rabo ba har abada. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce faman saqulat mawazinuhu wanda ma'aunayyarsa suka yi nauyi fa'ula'ika humul muflihun wannan su ne masu samun babban rabo wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunayyarsa suka yi shafal fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum wannan su ne wanda suka yi asaran kawunan su sai yace fa diddul falah kishiyan alfalah huwa alkhasar shine alifin khasara wal iyad billahi muna neman tsarin Allah yace wa lam yakhsaru amwala su kuma wa'ancan ba wai sun yi asaran dukiyoyi ba ne bal khasiru anfusahum a sun yi asaran kawunan su ne sai ce wa kaunul insani yaksaru nafsahu kasancewar mutum zai yi asaran kansa hadha ashaddu anwa'il khasara wannan shine mafi tsarnin nau'uka na hasara wal iyad billahi Allah ya tsare mu sai ce qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum ka faɗi cewa tabbas taɓaɓɓu su ne wanda ya zamo sun yi asaran kawunansu wa ahalihim da kuma iyalansu yau malkiyama ran tashin alkiyama sai ce ala zalika wal khusran mubin ku saurara wannan shine taɓewa mafi bayyana sai ce wa qawluhu fadin sahibul manzuma da yace la'allaka tuflihu yace hadha raja'un wannan sa zuciya ne li'anna al-aqidatu sahihata domin ita aqida ingantacciya Allah na jizima shi ne ba za mu yanke ba li'ahadin ga wani mutum bi falahin da cin nasara illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wanda manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yayi shaida a kansa aw a fil qur'an ko yazo a cikin alqur'ani annahu min al fala cewa mutum ne daga cikin ma'abota babban rabo amma mallam ya ati fil kitabi aw sunna to amma wanda bai zo ba labari bai zo ba a cikin qur'ani ko hadisi ta'ayinuhu ayyana shi annahu min fulhin cewa daga cikin masu babban rabo fa inna la najzimu lahu bil falahi to mu ba za mu yanke masa da babbar rabo ba walakin narju lil muhsin sai dai muna sa zuciya ga mai kyautatawa cewa Allah zai ji kansa wa nakhafu al musi kuma muna jin tsoro ga mai munanawa wa aidan kuma dai al muslimu shi musulmi la yaghtaru bi amalihi baya ruduwa da aikinsa ma'ana kenan kamar malam yana nuna mana dan ka bi dokokin Allah sau da kafa to wannan bai nuna kawai dan ka mutu a cewa nan aljanna bane Allah ba ya masa tilas mun sha fada yanzu da Allah zai ce ibadar da kai a zo a lissafa a yi keke da keke rayuwar da Allah ya yi maka da halittar ka da baka ji da gani da hankali da kaza da kaza a zuwa aje su gefe sannan da abincin da Allah ya ciyar da kai da wurin zama da ya baka da karbuwa a cikin mutane idan ka zo ba za a fita a guje ba a zo ai musafaha da kai ai dariya da kai baka zama kaman wani alade ko abu ta gudu da hannunka ba ma'ana Allah ya sa mutane suka yadda da kai a zauna a ci abinci da kai a sayar ma kai ma ka sayar wannan shi ba wani abu ne to duk wannan abin da Allah ya ma yanzu a zo ai keke da keke a ware abin da ya kamata a ce na haƙƙin abin ne a cikin ibadar da kai na farko ma don Allah wani ibadodin namu sallanmu da azuminmu da sauran abubuwa don Allah ikhlasin nawa ne a ciki yanzu a cikin masallacin nan banda waje a ce tsakani da Allah hanni mai maganan nan tun da muka yi kabbara harama a sallar magariban nan har zuwa sallamewa don Allah tun daga farko har ƙarshe ba mi wani lissafa-lissafa ba ba mi wasu tunane-tunane ba kawai Allah ne a gabanmu don Allah zai daga hannu a cikin masallacin nan kai wallahi in an yi sa'a ma a ce raka'a ɗaya daga farkon ta har ƙarshen ta raka'a ɗaya ma sauran a samu almun khalqat wal mawquzat wal mutaraddiyat wal nasihat amma a samu ɗaya dai fes wallahi malam ba duka ba ce to kila haka muka yi da asar haka muka yi azhar haka muka yi asuba sannan ma sallar tsarkin nan ma Allah mai shi kyakkyawa alwalan nan ma lafiya kalau to a zo kowace sallai a miƙe buri a yi masa kuɗin gaskiya a caje ta a ji cewa ta yi sannan a zo azuminka a zo duk tsoron ibadar da kai na farko a ce sun dace da sunna ɗari bisa ɗari sannan kuma don Allah kai to sannan sai a ce to ladar tasu to kuma a kwatanta da abubuwan da kuma Allah ya maka waye zai kai labari shi ya samun zuwa da salam ya ce wallahi duk wanda Allah zai caje gobe alkiyama zai kai labari a ce a caje ka komai kamar yanzu kai ne a ce ka rubuto littafin na kasar amerika da ka rubuto ka kawo aka ce to malam wani tun da kai kuka san rubutu da Allah ka duba ka ga yayi yana fara duba sai ce ya daga wannan ƴaƴan yadin sun game kai ka san za a sha mamaki kafin a me yasa ƴaƴan ya suka haɗe ba su ware ba me yasa naga idan wannan fa'un ɗin ya rufe bai buɗe ba to kai ka san da wahala ka ci kuɗin rubutun ne yadda ka sa to shi sanya hisabi da Allah yake cewa zai manzo Allah ce kawai al'ardu ne bijirawa ne kawai kawai yanzu kai ne kamar an ce ka rubuta wannan littafin a biya ka wanda zai aka sai duba sai ta yi haka kai ba sha Allah kai rubutu yayi kyau kai ba sha Allah ba sha Allah ba sha Allah yana hada shafi biyu uku yana ta wucewa a to kai kasa za ka yi labari amma a fara tun daga shedar farko ya daga wani shedar ta dan karkace kaulatsan ya dan yi sama ya ara ta yi kasa kai kasan da wahala abubuwa su abin da to wannan shi yasa magabata suka ce duk ibadar da kai kawai ka zama bai da kautuwar rata kana jin tsoron kada Allah ya karba kuma kana sa zuciya Allah subhanahu wataala ya karba to shi yasa aqida ahlus sunna na sha fada kalmomin da zaka ji ana fada idan an je ta'ziya Allah ya jaddada masa rahama bid'a ce wannan waye baka labari na cikin rahamar hakike ta a jaddada masa kuma sai ka ji hatta bakin malamai wasu ma sai ka dauka cewa ma kamar suna kusa ga sunna amma wallahi wani ma sai ka samu tintirin dan bid'a ne wani ma fajiri sai ka tawa Allah ya jaddada masa rahama sai ka tawa Allah karama kallahu aina Allah ya baka labari ya masa domin jaddadawa ma'ana a sabunta ba za ka taba ganin wannan a cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai ba Allahumma jaddid lahu rahama babu wannan a cikin maganganun sai da a ce Allahumma arhamhu to ina ga muku a cikin garin nan akwai wanda in ya mutu kaje kace Allah ya ji kansa kashi za a baka Allah ya ji kansa kana shakku ma Allah ya ji kansa kenan kana nufin ma wato kenan abin da ba zai yiwu bane ai wallahi sai ka ce kai Allah jadda masa rahama an tafi zuwa rahamar Allah shikenan Allah ya kyauta to ba da yace shi yasa aka ce la'allaka tuflihu domin ana sa rai in kai wa'annan to zaka samu ainihin babbar rabo sai ce fa ma'ana qaulihi la'allaka tuflihu ma'anan fadar sa da yake ta la'allaka tuflihu ai la taghtarra bi amalika kada ka rudu da aikinka walakin sai dai alaika an ta'ati bil amali salihah kai dai ka zo da ayyuka wanda suke nagari watarjullaha an yaj'alaka min fulhin kawai ka sa ran Allah zai saka ka daga cikin masu babban rabo in manzo tsira alaihi salam wanda shine atqal atqal nas a abadun na shine wannan abin abadul laha fin nas shi fi bauta ma Allah cikin mutane amma yake cewa babu wanda aiki zai tsira da shi aka ce har kai maki Allah ce wallahi hashi wanda malamai sun gamsu cewa manzon Allah duk farillansa ga baki daya da nafil duk ga baki daya tip suke shi yasa Allah ma ya ce wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan lak kai sallolin da alqur'ani nafila ne a wajenka ma'ana farillanka duka tip tip to kai ko ne yanzu karshe nafilfilin da su za a face farillolin can ta dan barke can ta bulguce can ta tasgade Allah ya taimake ka an samu wasu nafil bulu masu dan kyau a dan yanko can a dasa can a yanko can a dan face can a samu akai labari to shi wanda nasa komai tip tip kuma yanzu wannan zaman da muke wannan karatu manzo Allah sai ya samu kamar shi duk abin da zamu yi da Allah sai ya bashi domin shine haskaka mana muke yi to amma duk da haka yace shi ma aikin sa ba zai kai shi aljanna ba sai Allah ya nufi shi da rahamarsa to sai wani yanzu a sai ayatun batsa shi ban da shi ma kai ma ka shiga ajiyarsa ka kai labari wallahi ma da shekartaka iri iri shakiyanci iri iri an yi mafarkin wai an tada alkiyama kawai shehi malam wane kawai sai wani yana gefe yana ta ganin muridai ana ta kai su aljanna ana ta kai su aljanna shi ma sai zo ce akramu kallah aini ma almajirin ka ne ya duba ya duba ce a ani ban san ka ba sai aka rama kalla akwai faran da za ka sa takalmi na ɗauko na aji sai a e shi kenan wato abin malar sai ka ce wani abin dariya ai ka ce wani abin wasa so ɗaya ya ɗauko masa takalmi kawai aka ce wuce aljanna ka ga irin wannan abubuwan fi sabila sai mutum ita shakiyanci tun da kawai duk abin da za ka yi ma kawai ka zo ka wuce a gidan rediyo ake faɗan wani har misali yanzu da allah idan mutum ya zo zai wuce bila aka ce wani babban mutum ne wani babban minista ko wani abu ya ɗebo 'yan uwansa ƙauyawa a cikin motar wani ma ko firamare bai yi ba wani ko karatun zamani bai yi ba da an leko a gajere ba sai ta shi kenan a wuce kawai ba za a bincika suwa ya bane a motar wannan ba addinin musulunci ba ne idan ka kalli hadisin mai iraji mala'ika jibrilu ne fa zai kwankwasa mala'iku su ce man ya ce ana jibril an ta ma'aman ya ce ma'a muhammadu sallallahu sai ya ce halku zina lahu izini aka yi masa aka ce ya zo sai mala'ika jibril ya ce eh sannan sai mala'iku su bude wannan ashe bai isa mutum ya kalli san lalle ashe lahira ba irin duniya ba ce manzon Allah shine mabibitin halitta ga baki daya in ka kalli matsayinsa kawai ya kamata da jibril ya ce manzon Allah ne kawai a bude samman ma gaba daya amma sai mala'iku sun ce izini aka yi masa ya taho jibrilu ya ce e sannan abu ne haka aka yi sama ta daya haka aka yi ta biyu haka aka yi ta uku har zuwa sama ta bakwai wanda zai nuna maka duk abin da Allah ya ginda ya sai dai abin shi a haka inda ya zama lafiya ake so Allah ya samu dace saboda haka yake cewa watar jullaha yake cewa walakin sai dai alayka an ta'ata bil amali salihah kai dai bawon Allah kai ayyuka na gari watarjullah an yaj'alaka min al-fulhin ka sa rai kayi kauna da fata Allah ya saka a cikin wasan babban rabo wala ta'tamid wala ta'tamid ala raja'i wannan sai ku daure shi ba fata bane wala ta'tamid ala raja'i kada ka dogara kawai akan sa zuciya fa hasbu shi kadai biduni amalin ba tare da aiki ba li'anna hadhihi tariqatu dallin domin wannan hanya ce tabatattu sai ce wa hadha huwa ar-raja'ul madhmum wannan shine sa zuciya abun zargi wa raja'ul mahmud shi kuma sa zuciya abun yabo huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun salihun shine wanda tare da shi ya zama alifin akwai kyakkyawan aiki sai ce fata amalu sababa ka aikata sababin samun cin nasara a wajen Allah wa tarju min Allah subhanahu wataala kuma sai ka sa rai ka sa zuciya a wajen Allah subhanahu wataala cewa ainihin zai ji kanka to kun ga sai yanzu muka yi baiti daya to sai gaba baiti mu na biyu to shi kenan to sai mu takaita a nan abin da muka yi daidai muna fata Allah shi kuma da abin da muka kuskure muna fata Allah za ka samu kuskure da da da mu daidai da da farko neman addu'a ne kuma lalle mai wannan rubutun da gani hannunsa ya kama gumba sosai a kwarai da gaske yake cewa malam dan Allah a taimaka mana da addu'a akan wata buƙatar mu Allah ya biya mana mun gode Allah ya saka da alheri wato ya iya ajami sosai muna fata Allah subhanahu wataala biya bukatun alkhairi shi ma ne ce dan Allah malam ina son malam da yan uwa su sani cikin addu'ar su Allah biya mana bukatun mu to dai ga baki dai wa'annan da wanda babu su mutu muna musu addu'a Allah biya musu dukkanin bukatun su na alkhairi wanda yake ta malam dan Allah menene hukuncin haya fatis na ababen hawa da ake bayarwa to wannan addu'a mai addu'a take wannan tambaya mun amsa irin ta karatunmu na masallacin kulliya amma wal'alla shi mai tambayar bai halarta ba abinda nake zato daga baba mun ansa wannan tambayar sai wani yake gaya mun cewa dan uwa ma da jafar Allah ya kansa da gafara da rahama akwai amsa tambaya nake ji da yayi ko karatu ya biyo ta kan maganar ya nuna cewa bai halatta ba abin da ke so in ce na farko abin da kullum muke faɗa annabawa su ne masu mai na yi imani ma da Allah ji kansa da gafararsa da rahamarsa da a ce yana raye zuwa yanzu to zai warware wannan fatawar ba na shakku akan haka idan muka duba jalala ta manyan malamai magabata mutum zai ba da fatawa sai ya dawo ya janye ta imamu malik rahimahullah ta'ala wanda suka san tarihin muwadda suna cewa inda asali da maliku ya rubuta muwadda haka yake to zai nuka wannan muwadda din wajen bakwai ba amma tunda maliku ya rubuta muwadda yake ta muraja'a duk muraja'a da yasa ya fitar da maganganu da yawa kama daga hadisan da yake ga cewa bai gamsu da su ba da wasu fatawoyinsa da yake ga bai gamsu da su ba har muwatta ya zama halin da yake yanzu imamu shafi'i za ga fatawoyinsa akwai ƙala kaza fil qadim ƙala kaza fil jadid haka za ka dunga gani so da yawa za ka gani malamai magabata wanda suke shekaru dubu ma da ya wuce sun yi fatawa sun janye su da kansu saboda haka mun faɗa a wancan karatu a aqdul ijara malamai sun kasa shi gida daban-daban shi haya fatis shi ne suke cewa al'ijaratul muntahiyatu bitamlik haya ce wacce za ta ƙare da mallaka in ba kuma ta bana kasa mana abin gida uku akwai bai'ul takasid sannan akwai bai'ul manfa'a bai'ul manfa'a shine yanzu ka ɗauko a daidaitanka ko motarka sai ka ba wani cewa to kullun zai kawo maka balas balas din nan ko a ce kullun zai kawo maka ko duk sati ko duk wata to kaga anan ka sayar masa amfanin ne na wannan satin ko na wannan watan ko na wannan wurin da zai je aje wannan mota bai hauta ba aka yi wata guda to dole ne kawo ma ka tif tif ba zai zo ce to ai ban hau ba kaman gidan haya ne da mutum ya karba ya kulle bai shiga ba har wata ya kare ko shekara ta kare kaga kai mai gida ka ci kudin ka amfanin ka sayar masa ba gidan ba to kaga wannan shi ake cewa bai'ul manfa'a abu na biyu shine bai'ut taqsid ciniki wanda ake biya da guntu guntu shine ka ba mutum a daidaita ko mota ka sayar masa shi to amma zai biya ne da guntu guntu guntu-guntuna ko duk sati ko duk wata ko duk kullum ma'ana zai zamo cewa kullum zai kawo maka kuɗi ko duk sati zai kawo maka kuɗi idan wannan mudda ta cika za ka ɗauko ta ka duka bashi to a musulunci inda wannan abun zai samu matsala ba na mai shi ba ne ba kai da ka karɓa kai ta shafa domin ya sayar maka to amma kuɗin ne kake bashi da guntu-guntu ba ni da yake ba da al'idarfin muntahiyatu bitamlik shi kuma wannan haya ce wacce take karewa da mallaka yanzu wannan a daidaita na wani haya na baka za ka dinga ba ni balance ko duk kullum ko duk sati a ta yin wannan amma inda zai samu matsala ni ta shafa to kuma na maka alƙawari in shekara biyu ta yi biya ni kaza to na mallaka ma kaga irin wannan da za a yi shekara ɗaya ana yi ko shekara ɗaya da rabi in ka ce ka fasa ka janye shi kenan baka da laifi dama haya ce ba mallaka masa kai ba zaka iya ba wanda ga ba ko kai kayan ka kasuwa ka sayar to amma shi wancan bai'ut taqsid wanda an kulla ciniki kawai kana bashi da guntu guntu ne da za a sace kai ta shafa kun bai sai sai ya karbe ba to amma mu matsalar mu abin ne muke yi misali a rufe ba mu san akan me muka gina ba kawai sai a ɗauko babur a ce an baka ka dinga kawo kaza shin an sayar masa ne yana biya da guntu guntu ko ko a'a yanzu kawai haya ce da zai biya da guntu-guntu ko ya dinga kawo balance amma za ta kare da mallaka masa to matsalar mu shine rashin fayyacewa yanzu dauki dashi da muke dashi har yanzu mun kasa fayyacewa shin yanzu dashi bashi ne ake ba mai tara kudin nan ko ajiya ta yadda idan ajiya ce ake bashi to za a bashi ladar azewa da yake kun baya halatta ya juya wannan kudin baya halatta amma za a zo a dinga biyansa amma kuma da za a samu matsala ba sakacinsa kudin a sace ko su kone ba shi da asara domin duk wanda aka ba a jiya amintacce ne sai idan ya yi sakaci ko ganganci ko kuma aka tuhume shi to wannan idan ya zama ajiya muke ba shi in koranta masa muke yi to shi kenan mun san cewa duk abin da zai faru shi ta shafa yanzu da ce muke bashi to akan ka ya halatta ya juya don ribar da ya samu tasa ce to amma ga kawai sai dai a ce ne uban dashi ne wancan uwan dashi shin dashin nan ajiya ce ko ba bashi ne ba mu sani ba amma dai zai yi wahala a samu matsala a ce ba a kan shi ba sai a ce sai ya biya to in ku haka ne ba ajiya ake bashi ranta masa ake ranta masa ake to kaga in zai kasuwanci ita riba ko ta nan ka hani an mari a sai cikansa to wannan kawai shine matsalolin rashin fayyace akan me aka gina ina fata mun gane Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh